بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اعلموا أن من حق نبينا صلى الله عليه وسلم علينا أن نؤمن به ونشهد ونشهد أنه رسول الله حقا كما قال الله تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير وقال جل شأنه فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن مقتضيات الإيمان به صلى الله عليه وآله وسلم حقه علينا بمحبته وتعزيزه وتعزيره وتوقيره من غير غلو ولا جفاء قال الله تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا قال ابن جرير رحمه الله تعالى معنى التعزير في هذا الموضع التقوية والنصرة والمعونة ولا يكون ذلك إلا بالطاعة والتعظيم والإجلال وذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن التعزير اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه والتوقير اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال والإكرام وأن يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بما بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار وقد تغير وانحرف مفهوم محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند البعض فبعد أن كانت محبته تعني طاعته واتباعه في كل أمر وإيثاره على كل مخلوق صار مفهومها عندهم تأليف صلوات مبتدعة وإقامة موالد وإنشاد قصائد في حبه ومدحه صلى الله عليه وآله وسلم يصل بعضها إلى حد الوقوع في الشرك وذلك بالاستغاثة والاستعانة به والطلب منه ورفعه إلى مرتبة الألوهية وكل ذلك من الغلو والانحراف الذي طرأ على المعنى الحقيقي لمحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومفهومها وإذا كان الغلو في محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مذموما فإن هذا لا يعني أن يتصف المسلم بنقيض ذلك حتى يصل إلى الجفاء معه ولا يتأدب بما أوجبه الله على عباده نحوه صلى الله عليه وسلم بل المؤمن الحق هو الذي يتصف بالوسطية والعدل في شؤونه كلها ومن ذلك محبته صلى الله عليه وآله وسلم وتوقيره من غير غلو ولا جفاء والغلو في الشرع أيها الناس هو مجاوزة حدود ما شرع الله عز وجل سواء كان ذلك التجاوز في جانب الاعتقاد أو القول أو العمل ولشدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حماية التوحيد ولما يعلمه من عظيم حبه في قلوب المؤمنين نهى عن المبالغة في مدحه لعلمه بأن هذه المبالغة بريد إلى الغلو ومدعاة للشرك والانحراف وقد جاء تحذيره صلى الله عليه وسلم من الغلو فيه بأسلوب النهي الصريح تارة وتارة أخرى بالتجائه إلى ربه ودعائه بأن لا يتحول قبره وثنا يعبد والأحاديث الواردة في ذلك كثيرة منها عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فراجعه في بعض الكلام فقال ما شاء الله وشئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجعلتني مع الله عدلا وفي لفظ أجعلتني لله ندا لا بل ما شاء الله وحده رواه أحمد وحسنه الألباني وعن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم غداة بني بي غداة بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني وجويريات يضربن بالدف يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر حتى قالت جارية وفينا نبي يعلم ما في غد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين أي من الشعر الذي لا مغالاة فيه رواه البخاري قال ابن حجر رحمه الله تعالى وإنما أنكر عليها ما ذكر من الإقراء حين أطلق علم الغيب له وهو صفة تختص بالله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دونك رواه أحمد وصححه الألباني وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اللهم لا تجعل قبري بعدي وثنا يعبد رواه أحمد أيضا وصححه الألباني وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل رواه أحمد وصححه الألباني وعن يحيى بن سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا أيها الناس لا ترفعوني فوق قدري فإن الله اتخذني عبدا قبل أن يتخذني نبيا رواه الطبراني وصححه الألباني وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله رواه البخاري ثم اعلموا أيها الناس أن النهي عن الغلو في حب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني الجفاء معه فإذا كان الغلو في حبه وتعظيمه ومدحه مذموما فإن هذا لا يعني أن يتصف المسلم بنقيض ذلك حتى يصل إلى الجفاء معه وعدم القيام بحقوقه عليه ولا يتأدب بما أوجبه الله عليه نحوه ومن صور ومظاهر الجفاء مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولا عدم متابعته وطاعته وترك سننه أو الاستخفاف بها وهي أول وأخطر مظاهر الجفاء مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا يستقيم حبنا له صلى الله عليه وسلم حتى نتبعه ونطيع أوامره ونعظم سننه ونعمل بها والآيات القرآنية والأحاديث النبوية في ذلك كثيرة منها قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواه البخاري وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني رواه مسلم ومن ذلك أيها الناس ذكره صلى الله عليه وسلم باسمه مجردا لقول الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قال ابن كثير قال الضحاك عن أنس بن مالك قال الضحاك عن ابن عباس كانوا يقولون يا محمد يا أبا القاسم فنهاهم الله عز وجل عن ذلك إعظاما لنبيه صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله يا نبي الله ومن صور الجفاء معه صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة والسلام عليه وقد أمرنا الله عز وجل بالصلاة والسلام عليه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا رواه البخاري وقال أيضا البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عليه رواه الترمذي وحسنه ابن حجر وقال صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كانت عليهم ترى أي حسرة وندامة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم رواه الترمذي وصححه الألباني ومن الجفاء معه صلى الله عليه وسلم انتقاص الانتقاص من قدر أحد أصحابه رضوان الله عليهم فضلا عن سبه وشتمه فهم أصحابه الذين صاحبوه وأحبوه وأحبوه وأحبهم وكان لهم شرف الصحبة وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه رواه البخاري ومن صور ومظاهر الجفاء الخطيرة والتي ربما تغيب عن البعض رد بعض أحاديثه صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة بحجة, مخ... بحجة مخالفتها للعقل أو عدم تمشي أو عدم تمشيها مع الواقع أو عدم تمشيها مع الواقع أو المكابرة في قبولها لمخالفتها لهوى النفس أو الدعوة الباطلة للعمل بالقرآن وحده وترك ما سوى ذلك ومن صور ومظاهر الجفاء الخطيرة والتي ربما تغيب عن البعض رد بعض أحاديثه صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة بحجة مخالفتها للعقل أو عدم تمشيها مع الواقع أو المكابرة في قبولها لهوى النفس أو الدعوة الباطلة للعمل بالقرآن وحده وترك ما سوى ذلك وقد قال صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه رواه الترمذي وصححه الألباني قال ابن القيم رحمه الله ومن الأدب معه صلى الله عليه وآله وسلم ألا يستشكل قوله بل تستشكل الآراء لقوله ولا يعارض نسه بقياس بل تهدر الأقيسة بل تهدر بل تهدر الأقيسة وتلقى لنصوصه ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولا ويلحق بالجفاء مع النبي صلى الله عليه وسلم عدم معرفة شمائله وأخلاقه وخصائصه ومعجزاته التي خصه الله بها لعلو قدره ومنزلته إذ معرفة سيرته وخصائصه ومعجزاته تزيد المسلم حبا وتوقيرا وأدبا واتباعا له صلوات الله وسلامه عليه وإذا كان حب وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم حبا صادقا مستقرا في القلب فإن آثار ذلك ستظهر على الجوارح واللسان حيث يجري اللسان بمدحه والثناء والصلاة عليه وترى باقي الجوارح متمثلة ممتثلة لما جاء به ومتبعة لسنته وشرعه وأوامره وم ومؤدية لما له من الحق والتكريم وذلك كله في حدود المشروع والله نسأل أن يهدي أن يهدي الغالي قصدا واعتدالا وأن يبدل الجافي حبا وأدبا والبعيد قربا واتباعا واتباعا لنبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد اعلموا أيها المؤمنون أن حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم واجبات الدين قال الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين أي قل يا محمد للمتخلفين عن الهجرة إلى دار الإسلام إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم في النسب وزوجاتكم وعموم أقاربكم وأموال اكتسبتموها وتعبتم في تحصيلها وتجارة تخافون إن هاجرتم عدم بيعها ورواجها أو رخ أو رخص سعرها ونقص أرباحها وبيوتا تحبون سكناها فلا تريدون تركها إن كانت تلك الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد لإعلاء كلمته تعالى فانتظروا فانتظروا حتى يأتيكم الله بعقوبة عاجلة أو آجلة والله لا يوفق للخير الخارجين عن طاعته إلى معصيته المؤثرين على محبة الله تعالى شيئا من تلك المذكورات وفي قوله تعالى فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وعيد على من قدم محبة شيء على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم والوعيد لا يقع إلا على فرض لازم وحتم واجب فوجه الاقتران بين محبة الله ومحبة رسوله في قوله تعالى أحب إليكم من الله ورسوله أنه لا تتم محبة الله إلا بما إلا بمحبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه وكراهة ما يكرهه ولا طريق إلى معرفة ما يحبه وما يكرهه تعالى إلا من جهة نبيه المبلغ عنه صلى الله عليه وآله وسلم ما يحبه وما يكرهه فصارت محبة الله مستلزمة لمحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قال عياض قال الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها الآية فكفى بهذا حظا وتنبيها ودلالة وحجة على إلزام محبته ووجوب فرضها وعظم خطرها واستحقاقه لها صلى الله عليه وسلم إذ قرأ تعالى من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله وأوعدهم بقوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره ثم فسقهم بتمام الآية وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم يهده الله يا أخويا ومسلمي kudubar mu ta yau daga wannan masallaci mai albarka a nan masjidul imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala da ke nan unguwar lauda kwatas a nan cikin garin bauchi a wannan rana ta juma'a a yau muna rana ta hudu ga watan rabi'u thani hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da 26 ga watan tara shekara ta 2025 miladiya hudubar mu ta yau tana magana ne akan hakikanin son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama huduba za ta yi mana bayani akan ya ya kamata musulmi ya kaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba tare da ya wuce iyaka ba ba kuma tare da yayi sakaci wajen kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba ya ku yan uwa musulmai ku sani cewa na daga cikin haƙƙinmu haƙƙin annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akan mu dole ne mu yi imani da shi sannan mu shaida kuma mu yadda mu gamsu cewa shi ɗin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Allah yake cewa fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladhi anzalna Allah ya ce ku yi imani da Allah ku yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan ku yi imani da hasken da muka saukar muku na alkur'ani daga cikin abin da imani da shi ya kunsa ya ku ɗan uwa musulmai shine haƙƙinsa mai girma a kanmu shine haƙƙin ƙauna da soyayya da girmamawa da mutuntawa ba tare da ya wuce iyaka ba ba kuma tare da yin sako-sako wajen girmama shi da kaunansa ba sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah yana cewa inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira Allah yana cewa haƙiƙa mun aiko ka domin ka zama mai shaida akan wannan al'ummar taka ka zama mai albishir ga waɗanda suka bi Allah ka zama mai gargadi ga waɗanda suka kangare ma ubangiji lituminu billahi wa rasulihi domin ku yi imani da Allah da manzansa wa tu'azziruhu sannan ku girmama shi wa tuwaqqiruhu ku mutunta shi wa tusabbihuhu bukratan wa asila sannan ku tsarkake Allah safiya da maraice ibnu jariri Allah madaukakin sarki ya mishi rahama yake cewa ma'anan girmamawa a wannan ayan shine karfafansa da taimakonsa da bashi agaji wannan kuma baya samuwa sai ta hanyar yi mishi biyayya da girmama shi da mutunta shi da taimakawa wajen isar da sakonsa zuwa ga inda sakon bai je ba Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya madaukakin sarki ya mishi rahama yace girmamawa suna ne gamamme wanda ya hada duk wani abin da yake da alaka da karfafansa da taimaka mishi da wato ƙara masa ƙwarin gwiwa da kuma tare shi daga dukkanin abin da zai cutar da shi girmama wannan kuma mutuntawa suna ne wadda ya tattara duk wani abin da yake da nutsuwa da kwanciyar hankali na girmamawa kuma a mu'amalanci annabi sallallahu alaihi wasallama mu'amala irin ta girmamawa mu'amala irin ta mutuntawa a tsare shi a kare shi a bashi kariya daga dukkanin abin da zai fitar da shi daga haddi na mutuntawa ko girmamawa illa iyaka ya ku uwa hakika fahimtar hakikanin ma'anan kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya canza a wajen da yawa daga cikin mutane kasantuwar kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yi mishi biyayya akan dukkan al'amari da da wa fifita shi akan dukkanin wani mahaluki wajibi ne to wasu daga cikin mutane sai suka canza wannan ma'anan suka gauraye ma'anan suka rikita ma'anan sai ta koma a wajensu wai kaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine kirkiran wasu salatai na bid'a wadda manzan Allah bai yi su ba kuma bai san da su ba da kuma ware wasu kwanaki da sunan murnan haihuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ibadan da annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba tabi'ai ba su yi ba karnoni guda uku masu falala da annabi ya ambace su ba su yi ba hasali ma ba a kirkiro shi ba sai a shekara ta ɗari biyar da wani abu kalli na shida bayan rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wasu kuma suna ganin wai kaunar manzan Allah da girmama shi da mutunta shi shine yin wasu kasidu da waƙoƙi wadda suke nuna kaunar annabi da yabansa wadda wasu daga ciki ma suna kai mutane da yawa izuwa ga shirka ta hanyar neman agaji a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama neman taimako a wajensa da kuma daga shi a kai shi zuwa matsayin Allah subhanahu wataala wannan duka wuce iyaka ne da yawan mutane suna ganin cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallama da Allah ma abu ɗaya ne da yawan mutane suna ɗauka cewa wai ka ce Allah da annabi daban-daban ne suna ɗauka wannan mawulakanta manzan Allah ne sallallahu alaihi wa sallama mun yi bayani shekarun jiya a nan a wajen karatunmu na aqidatul tauhid cewa akwai wasu abubuwa waɗanda za su nuna maka bambancin manzan Allah da Allah kuma a fili suke a karara na farko shine shi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama tarihinsa yana da farko farkon tarihinsa kuma shine ran da aka haife shi Allah kuma bai da farko sannan akwai waɗanda akan idansu suka shaidi farkon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka shaidi farkon tarihinsa ran da aka haife shi akan idonsu suka shaide shi Allah kuma ba wanda ya san farkonsa Allah bayi da farko sannan kuma tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da ƙarshe duka duka in an tawo yayi shekara 13 a Makka yayi shekara 10 a Madina yayi hijira yayi yakin Badar yayi yakin Uhud yayi kaza yayi kaza ƙarshe kuma sai a ce ya rasu a ranan kaza tarihin sa zo ƙarshe kenan Allah kuma bayi da ƙarshe baya mutuwa kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram kullu shay'in halikun illa wajha Allah kuma ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam innaka mayyitun wa innahum mayyitun Allah ya ce ma annabi zaka mutu kuma sauran ma za su mutu manzon Allah kuma ya mutu amma Allah fa baya mutuwa kuma ba zai mutu ba har abada na biyu shine shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da waɗanda suka yadda ba ɗaya yake da Allah ba da waɗanda suka ce ɗaya yake da Allah duka sun yadda cewa manzan Allah haihuwarsa aka yi sanadiyar haka ma har bidi'a suka kirkira na murnar ranar haihuwarsa saboda sun yadda yana da farko garin da aka haife shi nan sannan kuma a cikin tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tarihin manzan Allah ba zai cika ba sai ka kawo tarihin sahabbansa Allah kuma bayi da aboki sai ka kawo tarihin matansa Allah ba shi da mata sai ka kawo tarihin ‘ya'yansa Allah ba shi da ‘ya'ya badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba Allah ya ce ta yaya za a ce Allah na da ɗa bayan kuma Allah ba shi da mata kaga wannan bambanci ne tsakanin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abu na uku shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cin abinci Allah kuma baya cin abinci Allah bai cin abinci wa huwa yut'im wala yut'am menene dalili kafiran makka sun zargi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce wai wannan kan wani irin manzo ne mali hadhal rasul yakulu at'ama wa yamshi fil aswaq wannan wani irin manzo ne da zai dinga cin abinci irin yadda muke ci kuma ya dinga yawo a cikin kasuwa yana zuwa neman kuɗi suka zargi manzon Allah da wannan Allah ya ba su amsa yace ai ba ma kai ba wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at'ama wa yamshuna fil aswaq babu wasu babu wani manzo da muka taba aikowa gabaninka face wannan manzon yana cin abinci kuma yana zuwa kasuwa saboda haka ba kai bane faru qul ma kuntu bid'an minar rusul kaga wannan ishara ce zuwa ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ba ɗaya yake da Allah ba wani sai ya ce maka wai ai kalman shahada ita ce ta hada tsakanin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to in dai kai ba jahili bane zaka gane kalman shahada ita ce asalin wacce ta raba tsakanin Allah da manzon Allah kalman shahada ita ce ta raba tsakanin matsayin Allah da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin ka zo cewa kake yi ashhadu an la ilaha illallah na shaida na yadda cewa ba abin bautawa da gaskiya sai wa sai Allah sannan sai ka ce kuma wa ashhadu anna muhammadar rasulullah na yadda na shaida cewa annabi muhammadu manzon Allah ne kenan kalmar shahada ita a karan kanta ta nuna maka matsayin Allah matsayin abun bauta ne matsayin manzon Allah fa matsayin bawa ne dan sakon kalmar shahadan ta raba inda ɗaya suke sai a ce ashhadu an la ilaha illallah wa rasuluhu to anan ne sai ka ce an hada Allah da manzo amma kalmar shahadan ta raba jumloli ne guda biyu waɗanda suke rabe da juna illa iyaka ɗaya baya tsayuwa sai da ɗaya ɗaya baya tsayuwa sai da ɗaya amma ba tare suke ba saboda haka da Allah da manzon Allah ba ɗaya bane Allah daban manzon Allah daban Allah abun bauta ne manzon Allah kuma bawa ne Allah abun bauta ne manzon Allah bawa ne ar-rabbu rabbun war rasulu fa abduhu Allah Allah ne manzon Allah kuma bawan Allah ne annabi bawan Allah ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai suka zo wasu suna ta yabansa suna ta cewa ya rasulullah ya rasulullah suna ta bashi matsayi suna ta girmama shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da su ku sassauta domin ku gane kafin Allah ya maida ni manzo sai da ya maida ni bawansa kafin in zama manzon Allah sai da na zama bawan Allah saboda haka shi manzon Allah bawan Allah ne kuma manzon Allah bai taba karantar da cewa shi da Allah ɗaya bane manzon Allah bai taba karantar da wannan ba babu wannan a karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yace da manzan Allah da Allah ɗaya ne to ya warware karantarwar manzan Allah ya ƙaryata manzan Allah ya ƙaryata manzan Allah ya ce manzan Allah ƙarya yake yi saboda manzan Allah da kansa ya ce inna ma ana abdu manzan Allah ya ce ni bawa ne faqulu abdullahi wa rasuluhu ku ce da ni bawan Allah manzan Allah ya ku uwa ku sani cewa guluwi da wuce iyaka wajen yaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba shine abinda ake nufi da kaunar manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam hasali ma annabi sallallahu alaihi wasallama saboda wato muhimmancin da ya bayar wajen toshe wannan kofar da ta buɗe cikin al'ummarsa kuma saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya sani cewa duk mai imani to yana kaunar manzan Allah kauna ta gaskiya shi yasa manzan Allah yayi hani wajen guluwi da wuce iyaka wajen kaunarsa da yabonsa da girmama shi da mutunta shi domin wannan yana kaiwa zuwa ga shirka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ja kunnan al'umansa da usulubi daban-daban wani lokacin ya fito sarahatan yayi magana wani lokacin kuma ya roki Allah madaukakin sarki yana addu'a yana cewa Allah karka sa a maida ni in zama sa'anka karka maida kabari na ya zama abin bauta koma bayanka hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Abbasin Allah shi kare yadda a gare shi ya ce wani mutum ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka tattauna da annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin maganganun da wannan mutumin ya faɗa wa manzan Allah ya ce ya rasulallah ya manzan Allah na'am ya ce ma sha Allahu wa shi'ita haka Allah ya so kuma kai ma ka so ya manzan Allah haka Allah ya ga dama abin da ya faru nan ya faru ne da ganin daman Allah da ganin damanka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya miƙe ya fusata fuskansa ta canza idanunsa suka yi ja ya ce a ja'alka ni lillahi niddan ya ce ka maida ni na zama sa'an Allah ne bal ma sha Allahu wahada haka Allah ya ga dama shi kadai wa ma sha'una illa an ya sha Allahu rabbul alamin ce Allah ya so shi kadai ba Allah ya so na so ba sannan ya tabbata daga sahabiya ar-rubai bintu mu'awwid Allah shi kare da a gare ta tace annabi sallallahu alaihi wasallama ya shigo gare ni a daren da aka kai ni daren amarci washe gari da safi manzan Allah ya shigo ya zauna a inda kake zaunan nan ya kai wanda kake gabana ga wasu 'yan mata nan suna gefen annabi sallallahu alaihi wasallama suna wato a suna dukan mandiri suna kida irin wadda manzan Allah ya halatta mazallan mata su yi a lokacin da ake ake biki suna wato ainihin wannan abin da suka saba suna kiran sunayen iyayensu da aka kashe a yakin badar suna yaba musu a cikin wakan sai wata daga cikinsu ta ce wa fina na biyun ya alamu wa fi gadi ta ce a cikinmu ma akwai manzan Allah kuma wannan annabin ya san abin da zai faru gobe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya ce da ita la taquli haka kar ki sake faɗin wannan wa quli ma kunti taqulin ci gaba da ma wakan da kike yi a baya amma wannan layin kan ki canza shi karki sake cewa manzan Allah ya san gaibu saboda kulla ya alamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah kaga tunda aka ce illa Allah manzan Allah ya ce kuma karki sake cewa na san abin da zai faru gobe ashe manzan Allah yana maka ishara ne zuwa ga cewa shi da Allah ba ɗaya bane ishara ce manzan Allah yake maka cewa da shi da Allah ba ɗaya bane ibnu hajar Allah shi kare Allah ya mishi rahama yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata inkarin wannan magana da ta faɗi ne lokacin da aka ce ya san gaibu saboda siffa ce da take bance Allah subhanahu wataala hadisi ya tabbata har ila yau daga sahabi Abu Hurairah Allah shi kare da a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannunsa ya addu'a yace Allah karka sanya kabari na ya zama gunki abun bauta koma bayan ka haka nan hadisi ya zo daga Anas dan Malik Allah shi kare da a gare shi ya ce wasu mutane sun zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya mafi alherin cikinmu dan mafi alherinmu ya shugabanmu dan shugaba babba dan babba manzan Allah sai ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane qulu bi qaulikum duk maganar da za ku fadi ku fadi amma wala yastahuyannakum shaytan kar ku bari shaydan ya zamar da ku kar shaydan ya karkatar da ku daga asalin miƙaƙiyar hanya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana muhammadun abdullahi wa rasuluhu ku saurara ku ji ni Muhammadu ne bawan Allah manzon Allah sunana kenan ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allazi lati anzalani Allah bana so ku daga ni sama da matsayin da Allah ya ajiye ni ku bar ni a iya inda Allah madaukakin sarki ya ajiye ni sannan ya zo daga Yahya ibn Sa'idin Allah shi kada yadda a gare shi cewa sahabbai sun zo suna ta yaba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna ta faɗin ya annabin Allah ya manzan Allah ya shugaba manzan Allah ya ce ku tsaya ku ji kar ku daga ni sama da matsayin da Allah ya kai ni domin kafin Allah ya zabe ni a matsayin manzo sai da na fara zama bawansa sai da na zama bawan Allah tukunna kafin Allah ya zabe ni a matsayin manzo wannan yasa zaka ga a mafiya yawan wajajen da Allah ya ambaci darajar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin alkur'ani sai kaga a wajen ya ambace shi da bawa dan ya maka ishara zuwa ga cewa duk da darajarsa da matsayin sannan har yanzu bai fita daga haddin bauta ba har yanzu sunan shi bawan Allah misali abinda Allah yake cewa subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharami ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina sarki ya tabbata ga Allah wanda ya tafiyan dare da bawansa daga ɗakin Allah mai alfarma zuwa masallacin Kudus kaga wannan ai girmamawa ce ta manzo Allah mu'jiza ce Isra'i da aka yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka a wajen maimakon Allah ya ce subhanallazi asra bi rasuli sai ya ce subhanallazi asra bi abdi dan a nuna maka duk matsayin sannan duk darajarsa har yanzu yana nan a matsayin bawan Allah har yanzu sunan shi bawan Allah alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja yabo da godiya su tabbata ga Allah da ya saukar ma bawansa littafi kaga ai in ana maganar saukar da alkur'ani ya kamata a ambaci matsayin manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai aka ambaci matsayin sa na bauta ishara zuwa ga cewa duk da shi ya kawo qur'ani Allah ne saukar masa da alkur'ani amma dai har yanzu sunan shi ba bawan Allah har yanzu sunan shi bawan Allah ga wajaje nan da yawa cikin alkur'ani tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lilalamin nadhira saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ku yan uwa bawan Allah ne shi ba Allah bane shi ba sa'an Allah bane shi ba abokin tarayyan Allah bane dan Allah cewa yayi in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda ba wani wanda yake sama da ƙasa face zai zo ran tashin alkiyama zai zo ma Allah ne a matsayin bawa to manzon Allah ina ka aje shi ƙarshen girmama wanda zaka yi masa kace yana sama ba ƙarshen wuce iyakan ba kenan ka ce yana sama to Allah ya ce waɗanda suke saman ma duka ran tashin alkiyama za su zo gaban Allah ne a matsayin bayi ya shiga cikin su gobe shiga ba shi ma matsayinsa bawa bawa ne shi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yana faɗi a hadisin Abdullahi dan Abbasin yake cewa la taquruni kama atratin nasara ibn maryam kar ku azuzuta ni ku zuguguta ni ku kai ni matsayin da ban kai ba kamar yadda nasara suka yi ma annabi isa dan maryama irin yadda kiristoci suka ce annabi isa Allah ne suka ce annabi isa dan Allah ne manzo Allah ya ce kar ku mun haka kar ku mun irin wannan yace inna ma ana abdu ni iyaka bawon Allah ne ni faqulu abdullahi wa rasuluhu ku ce da ni bawon Allah manzon Allah ku ce da ni bawon Allah manzon Allah sannan bangare na biyu na ƙarshe ya koyan uwa ku sani cewa duk da an hana wuce iyaka wajen girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutunta shi wannan kuma ba yana nufin a yi sako-sako da darajarsa ba ba yana nufin a kaskantar da matsayinsa ba ba yana nufin a wulakanta darajarsa ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin da wuce iyaka wajen mutunta shi da yin sako-sako da darajarsa duka abubuwa ne waɗanda suke na laifi wadda Allah ya zargi masu yin su daga cikin abubuwan da zai nuna ma mutum yana sakwa-sakwa da darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine rashin yi masa biyayya da watsi da sunnoninsa wanda kuma wannan shine mafi girma shine mafi hadari cikin alamomi da za su nuna maka cewa baka san darajar manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama a karanta maka sunnar annabi kai watsi da ita a karanta maka maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ka take ta kai sako-sako da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah kuma yana cewa duk abinda manzon Allah ya baku ya zo muku da shi ku karba abinda annabi ya hana ku kuma ku hannu manzon Allah kuma yana ce musabbai dukkanin al'ummata za su shiga aljanna sai wanda yake sabai suka ce waye zai kiya manzon Allah waye za a ce ga aljanna ya ce baya so manzo Allah sai ce wanda ya mun biyayya ya shiga aljanna kun ji bai ce wanda ya kaunace ni ba domin ana so kaunar kan ta gadar maka da yi mishi biyayya dan in baka yi mishi biyayya ba to kaunar ta ƙarya ce law kana hubbuka sadiqan la ata'tuhu innal muhibba liman yuhibbu muti'un in daga sai kake son shi zaka yi mishi biyayya zaka yi mishi biyayya yace duk wanda ya saba mun kuma to hakika shine wanda aka ce ga aljanna yake baya su daga cikin alaman da ke nuna mutum bai san darajar manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama shine rashin mu girmama sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kama sunan annabi mujarradan kana kama sunan annabi kana kida akan titi kana dukan ilji kana yawo kana ya Muhammadu ya Muhammadu Allah ya tsine maka albarka sunan manzan Allah kake ma wannan iskancin Allah da kansa bai taba kama sunan annabi Muhammadu ya ce ya Muhammadu ba a ina ka koyo wannan rashin kunya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kana waka kana kida kana ya muhammadu a ina ka koyo wannan rashin kunya sinan ne la'anan ne wa ya koya maka wannan wa ya koya maka wannan wajen mu'amala da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama sunan mahaifinka zaka kama akan titi kana yawo kana kwala masa kira akwai darajantawa a ciki ballantana mafificin halittu Allah da kansa duk sanda zai girma zai kira sunan manzon Allah saboda girmamawa sai dai kaji ya ce da shi ya ayyuhar rasul ya ayyuhan nabi ya ayyuhal muddathir ya ayyuhal muzammil duk inda kaji Muhammadu a Qur'ani to ba da shi ake magana ba ana bada labari ne akan shi kai a ina ka samu kiran sunan manzon Allah gaya kana yawo akan titi kana kiran sunan manzon Allah haka a ina ka samu wannan waye koya maka wannan ladabi waye koya maka wannan karatun kuma a haka wai duk da sunan waƙan bege na ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sannan daga cikin abin da zai nuna kai baka san darajar manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama shine rashin yi mishi salati a ce manzan Allah bayi da kaso a cikin maganganunka babu salatin manzan Allah ba salatin annabi bayi da kaso a ciki to ka wulakanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama na salatin manzan Allah yana da kaso mai tsoka a cikin maganganunka in ma bai zama mafi galibi ba to ya zama ne yana da kaso mafi tsoka yana da kaso mai tsoka a ciki ka yawaita yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam salati manzan Allah yayi alkawari yace duk wanda ya min salati daya Allah zai masa goma sannan daga cikin abin da ke nuna kai baka san darajar manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama shine sukan wani daga cikin sahabbansa ballantana zagin sa nuna cewa akwai wani marashin daraja cikin sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zagin sabon annabi da nuna basu da daraja da nuna basu da matsayi a wajenka to alaman cewa baka san darajar manzan Allah ba kenan sallallahu alaihi wasallam din ko mahaifinka ne in ka san darajar sa ka darajanta abokansa ballantana sarakunan sa wanda a wajen su ya aura sannan shi ya aurar musu a wajen su ya saya a wajen su shine liman a gaba lokacin da zai ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin su ce amin yadda nake tsaye a gaban ku ina hudu ba haka ya tsaya a gaban su suna kallon shi yana hudu ba yadda kuke kallona la ilaha illallah amma a wayi gari a ce wai mutum da sunan musulunci bai na zagin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kyauta daga cikin abin da zai nuna kai baka san darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shine a karanta maka hadisan annabi ingantattu kayi watsi da su wai saboda sun saba da hankali ko kuma ka ce ba su dace da zamani ba ko kuma kana da awawai kana ikirarin cewa wai kai ɗan ƙur'ani zalla ne kai za ka yi aiki da zallan alƙur'ani to yadda baka san darajar manzan Allah ba ma'ana abin da kake so ka ce shine manzan Allah bai da ta cewa addini kai dai yanzu bari ka karanta ƙur'ani sannan sai ka fassara da naka kwakwalwan amma kar a gaya maka ga fassarar manzan Allah baka so baka so kai yanzu abin da kai imani da shi shine qur'ani kai ne zaka dauko naka tunanin da naka kwakwalwan ka zo ka karanta ka fassara da naka kwakwalwan amma a ce maka ga wanda aka aiko da qur'anin ga fassaran sa wannan baka bukata kai annan baka bukata kai sannan in ka ce hadisan sun zo ta hanyar haddasana haddasana haddasana ana iya samun makadaici a cikin su ana iya samun kaza a cikin su shi qur'anin ta wace hanya ya zo maka qur'anin shi ta wace wace aya ce aka saukar da ita a gaban ka wata aya ce yadda innamal a'malu binniyati ya shekara 1400 yana yawo akan malamai har ya iso kanka haka alqur'ani la ya'tihi al-batil min bayni dai haka ita ma wannan ayan ta shekara 1400 tana yawo akan malamai kafin ta iso kanka saboda haka in malaman da suka karanto hadisi suka rawaito hadisi makaryata ne haka malaman da suka rawaito qur'ani su ma dan shi ma ba a gaban ka aka saukar ba ba a gaban ka aka saukar ba in an bincika yanzu ayan qur'anin da kake karantawa iqra bismi rabbikal ladhi khalaqa kayi bincike tsakaninka da manzon Allah mutum nawa tsakanin so in da ka karyata innamal a'malu binniyati ka fara karyata ko iqra bismi rabbikal ladhi khalaqa din duka ta hanya ɗaya suka zo haka wannan wulakanta manzon Allah ne a karanta maka hadisan manzon Allah ka tozalta su daga cikin abin da zai nuna maka baka san darajar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama shine rashin karanta siran manzon Allah rashin binciken tarihinsa da ɗabi'unsa da mu'jizozinsa wannan zai kai ka zuwa ga baraka san darajar sa hakikanin sani ba ya ku yan uwa musulmai wannan hudu ba a mun gabatar da ita turmi na farko bil munasaba saboda abin da muke gani yana wakana da wasu daga cikin yan bid'a a cikin wannan ƙasar musamman abin da yake faruwa yake wakana da malamin mu malam Lawal Abubakar Tirayon Kano muna ganin abin da yake faruwa da yan bid'a waɗanda suke ikirarin kaunar manzon Allah kauna ta ƙarya kauna ta ƙarya suna ikirarin cewa su ne masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan a zahiri maganganunsu da ayyukan suna warware haka mun ga abin da suka yi na zanga-zanga sun je gidan gwamnatin Kano suna ikirarin cewa malam Lawan Turami ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to na farko shine mu kira muke zuwa ga gwamnatin jihar Kano mafita guda ɗaya ne na wannan matsalar mafita guda ɗaya ne shine tunda su sun kawo ƙara ne akan malam Lawan kuma mun ga gwamnan Kano Abba Kabil Yusuf Allah ya saka mishi da alkhairi ya ce su je su rubuto a rubuce mafita guda ɗaya ne shine a haɗa zama a zo a zauna a yi zaman mukabala tsakaninsu da shi kalas iya maganar kenan ba mu yadda wanda daga cikinsu ya dawo ya ce ya janye ba ba ma son janyewansa ba mu yadda malam lawan ya dawo ya ce ya janye maganar da ya faɗi ba ba mu yadda ba a dawo a zo a zauna a yi mukabala tsakaninsu da shi ba haka aka yi ma abdul jabbar ba ba daga na aka yake masa hanzari ba duk mai goyon bayansa ya gane ashe makaryaci ne shi tatacce kafiri zindiki ba ta na aka gane ba to wannan shine hanyar da muke fata gwamnatin jihar Kano na yanzu ta yi wannan aikin a shirya zama a shirya mukabala tsakanin malam lawan da sauran duka yan bid'a da suke ganin ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su zo su yi magana su zo su yi magana a zo a zauna kowa daga cikin su ya kawo hujja wadda ya aka gane cewa makaryaci ne shi akwai zagin manzo Allah a cikin furicinsa a zantar masa da hukuncin da shari'a ta tanadar wannan shine iya mafita shine iya mafita to amma in ba rashin kunya ba irin na dan bid'a har dan bid'a zai budu baki ce wai wani yana zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ya raina manzon Allah kalan dan bid'a a nan fa muna ji a cikin kasan nan akwai wanda ya magana cewa ku daina cewa yau maulidi bid'a ne manzon Allah bai ba ko manzon Allah ne ya dawo ya hana mu wallahi sai mun yi ma'ana wai ga manzon Allah ya ce karka yi maulidi ya ce wallahi sai yayi kuma wannan maganan da ya faɗi in manzan Allah na raye wallahi zai zama cikin sauran su Abu Jahl yadda suka kareta manzan Allah wallahi shi ma zai kareta shi ma zai kareta kuma irin waɗanda suke da irin waɗannan wato zindikan a cikin su har suna da daman da za su buɗi baki wai suna zanga zangan wai wani ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam anan muke da rahoton wanda yace in manzan Allah zai taso daga Madina in bai bi kaulaha ba za su take wuyansa ko sun dauka mun manta da wannan ne a cikin waɗanda suke bin wannan aƙida addini mai datti har a samu wanda zai buɗu baki cewa wani ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai zagin manzon Allah da ya wuce wannan akwai zagin manzon Allah da ya wuce zagin manzon Allah da Shehu Tijjani yayi akwai wanda ya zagi manzon Allah irin Shehu Ibrahim duk waɗannan maganganun da muke fari an sun zagi manzon Allah sun zagi manzon Allah magana ce wacce take a fili duk wanda aka ce a ya faɗi maganan da ba a yarda ba a titsiye shi a ce a ina kaga Shehu Tijjani ya zagi manzon Allah khalas ai matsala ce ta ilimi matsala ce ta karatu to amma saboda hujjan ɗan bidiya irin hujjan fir'auna ne da annabi musa ya ƙure shi ya ce in baka bi a hankali ba wallahi don saka gidan kurkuku to abin da suke nema kenan tunda ba za su iya ƙure shi a hujjance ba to kawai gwamnati kawai ta zo ta kama shi ta je ta ajiye shi a gidan kurkuku irin hujjan da suke so a yi musu kenan hazihi bitilka irin abin da suke so kenan irin abin da suke so kenan kuma muna ganin wasu daga cikinsu suna fitowa social media suna ikirarin cewa wai sai dai in malam lawan ba zai fito ba amma za su kashe shi kuma duk waɗanda suka faɗi waɗannan maganganun muna da screenshot ɗin maganganunsu kuma muna da waɗanda suka san har gidajensu to abin da muke kira zuwa ga jama'a da hukuma gaba ɗaya su sani shine zamani ya wuce an wuce lokacin da wani ɗan iska da sunan wata bidi'a ko wata ɗarika zai zo kawai ya farma wani malamin sunna ko wani ahlus sunna ya kashe shi ko ya masa rauni kuma ya sha lafiya an wuce wannan zamanin an wuce wannan lokacin irin ɗanyen kan da yake kansu mu ma yana kanmu kawai ƙur'ani da hadisi ne da muka karanta mai da munisa su kaga mu ba ma hukata ba ba ma dukan ilji akan titi ba ma zanga-zanga akan titi saboda muna da ƙur'ani da sunna a hannunmu amma Allah ya ba mu dama duk wanda ya mana famani ita da alaikum fa atadu alaihi bi misli ma da alaikum duk wanda ya fito yayi ikirarin zai taɓa wani malamin sunna ko zai kashe shi wallahi zamu kama shi kuma zamu kashe shi wannan ita ce iya maganar gaskiya ba wadda za mu daga masa kafa ya zo ya kashe mana malamai kuma ya tafi a banza ba wadda za mu daga mishi kafa akan wannan saboda hukuma ita take take da daman daukan nauyi akan masu irin wannan an kashe malam Jafar Mahmud Adam har yau muna da labarin wanda suka kashe malam Jafar an kashe mala albani ina labarin waɗanda suka kashe shi to yanzu haka ake so a cigaba da tafiya har wani ya fito yana ikirarin sai dai wani ba zai fito ba sai mun kashe shi ana ana maganan addini to hukuma ta sani dole ne ta tsaye da adalci a tsakanin mutane ta sani cewa wajibi ne irin yadda suke yan ƙasa mu ma yan ƙasa ne irin yadda suke fitowa su fito da shirkokinsu su zagi annabi sallallahu alaihi wasallam karara a fili su faɗi mu annabi irin rashin mutuncin da suka ga dama hukuma ba ta yi musu komai ba mu ma muna da damar mu karanta abin da yake cikin Qur'ani da Sunna muna da wannan damar ba wanda zamu taba shi ba wanda zamu kashe shi ba wanda zamu raunata shi amma ba zamu bari mu kuma wani ya zo ya far mana ba zamu yadda ba ba za mu taba yadda da wannan ba saboda haka ba cewa muke wa jama'a su zama yan ta'adda ba amma addinin musulunci ma bai yadda ka bari a yi maka ta'addanci ya tashi a banza ba musulunci bai yadda da wannan ba Allah ma ya umarce mu kowa ya ajiye makami wa iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum Allah ya umarce mu kar ka zauna ka zama gaula ka zama wawa wannan ba musulunci bane kawai wani ya zo ya far maka wani banzan bazara da bai san ciwon kansa ba ballantana amfanin ka a cikin al'umma ya zo ya far maka a banza wannan ba musulunci bane muna ganin nan ranar takuta ha a Kano sai kona mana masallacin Ahlus Sunna su kadai ne in Kano ko su kadai ne in Najeriya saboda haka abinda muke so shine gwamnati ta yi adalci gwamnati ta yi adalci kuma wannan maganganun da malam lawan ya karanta laifinsa guda ɗaya ne a wajensu shine na karanta jawahirul ma'ani shi kuma wannan littafi ne na secret society ba a son a karanta shi secret society sai waɗanda suke ciki tukunna a ƙasa ake karanta musu su kuma sauran mutane suna ihu suna waye-waye suna mu ɗan ɗarika ne amma ba su san mai asalin ɗarikan ba ba su san mai asalin ɗarikan ba kuma inda gaske ake ɗarikan da gaske ake yin ta me zai hana yadda muke karanta littattafan ibnu taymiya da ibnu abdul duk da kuna sukan su kuna zagin su dan me ba za a sa jawahir ma'ani a masallaci a karanta shi ba dan me dan me har wanda yake karantawa ya muku laifi to ya laifin shi kenan yana karanta jawahirul ma'ani kuma yanzu aka fara yanzu aka fara ba yadda za a yi ku rubuta littafi ku kai kasuwa mu je mu so da kuɗi ku ce ba za mu karanta shi kariya ne ba yanzu aka fara kuma muna jan hankalin mutane da Allah a tashi ayi karatu a tashi ayi karatu kada jahilai su dinga ɗeban ka kawai da an yi magana yiwu kawai ka ce an zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alhali ma baka san me hakikanin zagin manzan Allah din ba baka sani ba ka zo ka ba mu annabi wata falala da baka san ta ina kai kanka baka san ta ina aka samu wannan falalan ba ga hadisai da suka inganta ingantattu da falalolin manzan Allah da mujizozinsa kun karyata su kun wulakanta hadisan kun yi watsi da su wai abin da kuke so wai ba za a gane darajar manzan Allah ba sai ta hanyar kare da yin da malaman ku suka kirkira suka rubuta da kuma wanda kwakwalen ku suka kirkiro muku wai anan ne za a gane darajar manzan Allah amma shi manzan Allah bai kai ya faɗi darajarsa ba hadisan da manzan Allah ya faɗi darajarsa kun karyata su kun yi watsi da su sai ku ne za ku faɗi darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama magana ce guda ɗaya sun ce cikin mu'jizojin manzan Allah wai an haife shi da kwalli an haife shi da kaciya shi kuma lallawa ya ce in ma da gaske ne an haife shi da kwalli da kaciya to wannan ba mu'jiza ba ce saboda waɗanda ba shi ba ma ana haihuwansu da kwalli da kaciya duk abin da kuma yake mu'jiza ce to ba za a ba mu kowa ba sai shi kaɗai iya maganan kenan dabbobi ma suna zuwa ka kalli tunkiyoyi ka gani da me ake haihuwansu akwai wanda sai bayan ya haifi tungensa kafin ya sa mata kwalli wannan bai ta ce maganar ba wai akan wannan suka ce ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sharri irin na dan bid'a yanzu alqur'ani da yake mu'jizan manzon Allah ne akwai wanda aka ba mu alqur'ani bayan shi isra'i da mi'raji mu'jizar sace wa aka yi ma isra'i da mi'raji bayan shi so duk abin da yake mu'jiza ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba wanda za a yi mawa in ba shi ba ba wanda za a yi mawa in ba shi ba babu in ka ce an haife shi da kaciya mu'jiza ce to sauran waɗanda aka haife shi da kaciya su kuma me shi me shi sannan a ina ma ka samo ruwayan cewa an haife shi da kaciya dan ita kanta ruwayan an haife shi da kaciya kun ce zato ne shi ba inganci to a ina ka samo wannan waye koya maka wannan a wata aya qur'ani yace an haifi manzo Allah da kaciya a ina ka samo wannan karatun Allah ya samu dace Allah ka kara mu annabi daraja Allah ka kara mana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke kokarin kawar da mutane daga hakikanin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin su wannan ƙasa ta mu Allah muna roƙon ka kara mata aminci da zaman lafiya Allah ka kara mana albarka a cikin wannan ƙasa ta mu ka zaunar da mu lafiya ka kara amintar da mu masu kokarin kawo mana tashin hankali da tashin tashi na da hauma hauma a cikin ƙasa Allah muna roƙon ka kafi mu sanin yadda za ka kama su Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin su Allah ka samu gama da duniya lafiya Allah ka tashe mu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi a yakuri mun tsawaita da yawa yau hudu ban ta musammanci Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله